تجري تحت الأنهار مكلها دائم وظلها تلك هم الذين تنازعهم البلاد من النار والذين آتيناهم الكتاب يقرؤون بما أنزل إليه ويدعون لمن ينكر الله قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه عدل وإليه معاد وكذلك أنزلناكم عربيا وليس بعد آباهم بعد ما جاءك من العلم مرة من الله ولي ولا راد ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذريا وما كان لكم من الناس يجاد إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يقول الله ما يشاء ويضبط وإنه بكم الكتاب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما حمل والكاذب لما سبق كاذب الحق لما ونادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق تزيين رجالا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته mun gode Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu ya koya mu dama mun ga da wannan masallaci ne albarka da mun zama da wa sarki alƙur'ani mai girma wanda aka kama da adam mu insha Allah mu yana cikin sura da ta zo ta hadi wanda aka dafa wa farko da Allah wata adam mu da ne da cewa masalin da ta biyo da mutabawa misali wa sifar aljanna wanda aka yi wa masu tsoron Allah kawai masu tsoron Allah Allah ya zarga dama duk wanda ya barka ba'ida kuma musulmi Allah ya wada alƙawarin gida aljanna in bai barka ba'ida ba Allah ya wada alƙawarin gida in Allah ya ga dama ya fita in Allah ya ga dama ya wa kuma wanda su kuma gwargwaron laifin gida sannan ya fita gida da Allah ba sannan ya rashin aljanna to haka Allah ya ce Zai da ta naharu, koramu na gudana ta ƙarƙashin ita aljanna. ƙorama ne guda gudu akwai ƙorama ruwa akwai ƙorama da giya yawa ƙorama aljanna yana da ƙorama guda gudu akwai ƙorama nono wanda Allah su lamar da ta yaka amince wanda baya da tsani kuma ya tsani ya kama da nono ko ya kama duniya muna da yake tsani a wajen da mahara ya wuce a zubar da shi wala ce da sanan muna mu da sun hankar tsaniya a ga faru wanda kuma a ciki akwai jini akwai komai wannan ma wata gwanin da Allah ne ya sa an taɓa nonon ba za a ga jini ba in an ƙa'ida kuma sai a ga jini ba za a ga nono ba to Allah ya ce shi nonon a lahira madarar lahira dan kalan nono da ke so haka zaka ji ka ga in madara kake so ka ji wata ba da ba haka zaka ji in da fafi ya haka zaka ji in launin ki da mota irin launin da kake so haka nono ne amma dai ba cikin mai rai yake ba ko a ce a cikin dabba ko nonon sanu nonon raƙuma a ba haka yake da ban yake ana yi kogi ya jama da musamman yana da yake gudu sai dai daga wani tsintarar ruwa ke faruwa akwai kogi kuma na ruwa wanda baya tutuwa baya bukatar sai an kasa a tafe ku akwai kogi na zuma zumar kuma ta yi daban da irin zumar da muke ka samun nan ta suka darbe da wuya ce ta zuwa ba ta ga shigar ka ba kana da wannan dabara da dama ta ga maka ba ta ta la zuwa Allah bai ga ta ga shigar ka da kan nuna ma sai da sannan kuma ta shi ne na wani kaga ko wannan kwaro wanda ko a hausa ko da ke magana wani a cikin zuwa na kan ma zuwa kwaron ma zuwa wato wannan ruwan zuwa wannan sudan zuwa wannan sakar zuwa saboda zuwa magana laraba kuma da sunansa wannan zuma ba daga cikin wani ƙwaro ta jika ba ba ta gudu a cikin mai rai kan a ga ganin duniya kore ne da zuwa wani ƙwaro ya ta ta kafin ya hawa ya tafi ya zama zuwa ake ta ana hajjar ba yawo wato ta ga wannan sannan akwai kokin kyan wani an saba a waye kuma babu laifi a cikin kanta ba kamar giyan duniya ba akwai maye da maganganu na banza sannan kuma akwai laifi wajen kanta shi da wajen babu haka ita wanda giya guda hudu harkoki guda hudu ɗaya yana zuga a cikin yawa rani na bismillah in na su bismillah don ka zai kai koji wannan ne a rana a cikin ɗaya koji yake fitowa a cikin aljanna da dauki sai ya biyo kogi ya zama kogi ya rika yawon su gidan aljanna ka ba shi dai ba ku da baya ba ba inda baya na ya ka ga zama yarin famfo haka yake shi da yawa ta ko kogi amma da ya biyo an biyo da alama a cikin wannan ni a rayu ke sai ya kogi kuma a cikin hakuri in ka ce allahu na bismillah kogi na zuwa ne ke ta sai ya kogi a cikin ninja yake in ka ce arhamani cikin bismillah a cikin wannan mija yake shiga sai ko yin wa cikin ni a raye ke shiga da karshe kake a rafi a cikin bismillah rahman rahim shi ga wannan tabarruji a raye shi saboda ga bismillah ta tabarruji mai tsawon gaske to Allah ya tabbata wannan yake shiga ake ka yawa ake ka uku da hada ne a cikin suna zanna da wa mu'mini ba irin abincin duniya ba akwai lokacin da ake wannan abu ga kakasa in ya wuce da arda kamar mangoro akwai lokacin mangoro in ya wuce da neman mangoro kana kwaɗar mangoro kana da mangoro lemo akwai lokacin da yau da kana neman lemo ba za a samu haka ai ba haka ba ba kowane akwai lokacin da na na canza akwai yayin da sai yin su kariya da sauran ku wanda a kowane su tsada akwai lokacin da yake yi akwai wani an yi kuma za a samu to amma na azina ba haka shi da'imin ne kullum yana nan baya kare kuma kawai na faɗa maka kowanne ya kama dan uwan da ma irin da ba amma ba shi ba iri ne bane launin kowa ma ta ba shi da bane amma ko kana cin wani in ka tuno wani ya an ka cin ne ko wani kana abinci ne ko nama ne wani nau'in gazawa ko wani nau'in gazawa ko wani kalan goye ka tuno wani fiye ke so ai na baki ka ba zama wannan kalan ya san da kalan da za ka ba da shi ya kuma kalan da ya ka tuno kake sha'awa ka shi don za a gana yakin abin da yake bari wa zilluha haka inuwarta kuma a dawamar da ba ita inuwa ta duniya ba tana kuma a gaba tana kuma a yaba tana kuma a tsakiya kuma ta karabu to saboda rana abin da ke mata kowa can inuwa a dana a a ba ta haka da ba ta haka ai kaga mutanen gaba ai Allah da mutu wani abu na ba mamaki ba kare mutanen duniya irin wannan ba Allah ya ba su wadama a cikin wani jam suka yi wata irin rayuwa wanda ƙasar su babu ƙwaro kowane kala lera ce babu tunata babu irin kulina su zallaro su zallamo kunama su mutiji kudin gado irin na dama masu da mutane suke jibiti tsanin suk su wani kuta duk wani abu mai ciwo babu a kasar su kuma ba dama wani dangane yadda zamu komin girma da wani na bai ɗauka da shiga kawai da aka wuce tsora da aka aji yayin itacen da suka gaji da zama a sama sun ga wannan suna fadowa don kansu kazin ka fita wuce kawai kazin karara za su yi cikawa wannan abu sai dai ka yi suna biyu a kada ya riga ya ci kuma zai ba su irin wannan ballan ta kana a jannatin wasu ai daɗi ne a lulluɓa ka haɗe babu rana fa wani abin da salon rana a cikin a ga rana a babu ba ko da jirgin da ba na ya mulkin da anan duniya yake yawo a rana ba a gani dugon dugon rana kamar kashin inuwa mara duhu za a ga ɗan jaridar da rana a rigar gaba a gani a rigar ba shi kuma saboda sarauta mutane kawai filaye sun sun huda su a cikin su tattale sarki zai wuce kan rana ta taɓa sarki wannan da ba ɗaya da rana amma da an nuna mutane ko ina duniya ne ƙada ya yi zuwa ga abin ya kuma ta ne kuma da duka wannan aljanna ko kuma lalina tana shi ne makoma ƙarshe na wanda suka yi tsoron Allah ne kiyaye wa Allah tarayya wa kuwa ta ji ne na ru amma kafirai suka karshen su sun ga su makomar kafirai su kuma wuta Allah ya kiyaye mata da azabar wuta lokacin man sallar jinan ta kawo wannan gidan aljanna da aka yi wannan mai wannan abin iri iri da abin sallan kala kala da wanda wannan shi ne karshen wato wanda suka kiyaye dokokin ubangiji ba tsara da komai ba a wajen bauta وهو الكافر من النار أما كافرين يمكن قيدان ذلك الله يشاهد من المقومات والذين آتناهم الكتاب ورد مكرر لكاذب كان لا يكون سلام إلى أولا كان سلام وغير جيد ونزا لمؤمن اليهود كمؤمن اليهود أولا كان سلام ya tattara tambaya masu sarkakiya wanda tunanin da kowace ɗaya ma in ba annabi ba ne ya an kasa sai da yana da tambaya guda dubu da ɗari hudu da goma sha hudu yake zai zo da duk ya tambayi manzon Allah in ya ba shi amsa duka to ya zama annabi in ya ƙara balle ma ga ji mutum da bai je makaranta ba bai taɓa makaranta ba ba ku a masa rubutu da gado a takarda ko a bango ba bai iya bai san baka ne ma kawai karatun da aka yi yi ba ruwansa da duba baki yawa wani ma wani shi ne malamin ka ba nan da tuna ba a duka kuma ba wai ka da aka yi ba shin karfin haka na aka yi eh an wuce haka ne ke wajen an duba akan da haka na aka wuce sallallahu alaihi wasallam shi in ya aka wannan tambayoyi annabin Allah ne iya aka ba annabin ne kama ya ce bibi ya ce kawo yana zuwa manzo Allah ya ce a tamawilu lokacin sunan da manzo Allah ya sa masa Abdullahi lokacin sunan da tamawilu sunan babansa salam sai maza da da mawuyi dan salamu kai ne karo ina mara bara kai dan gidan salamu eh mamaki kune da zan ina amin da dan ai dan zo ba sama abin da dai ai ai ka wahala kana saka a cikin a wai kana dan zakowa a cikin maganganu ma hudurbi a cikin zafin a saura har kana yi tambaya dubu da ɗari da kuma zaru ko ba haka ba kaje wani aka zo ka tambaye ni annabi ne in ga wani ba a'a yi ba ka tambaye ma na san tambaye na san annabi tambayar ma take ji ko da zaka amma ba sai ka tambaya ba na san tambaye na san annabi annabi ba kamar da ba shi an zo shi ya ka shi an zo shi ban ga ma su turhi ina cewa wai ina ne rana ta ba ga har da duniya wata kara ba ta kara ba idan maza a inda Allah halaka fir'auna mana eh lokacin da ruwa ya kaje wurin rana ta zuru da haka wurin ko ba da Allah ya zugo ruwa ya kuma ko ayo bi kare bi kare ba dai bude ba kuma da rana zai kone ko da rana ta fado ayo a kare ta ba eh da mun san mai din wannan sai ba da gaskiya da manzo Allah ya zama sahabi babban sahabi har ma lokacin da za a kace sai na Uthman yaro yana tsoro mutane wa'azi akan sai na Uthman yana ta faɗan darajojin da Allah ya mata yanzu kun san ba Usmanin nan shi ya ne rabin shirin malallacin nan na annabi ya ba da shi aka yi wala ku hana aji kun nan Usmanin nan ya ne rijiya mafi tsada ta Madina ya ba da ita ba annabi aka bai mutane su ta kyauta yanzu shi ku ce ba zai sha zuwan ba ni da gaya mu da wannan bangaren sai dai kai wannan baragudi na Allah ta mutane ne kawai mutum ne suka wasu tafiyar da to Allah na magana a kan ruhu wanda suka imani da tafar biyu da abin aiki da taura suka dawo aiki da alƙur'ani daga mummunan yahudawa ko wani malami mai yahude yana gasu a cikin taura ya duba ya gani a cikin manzon Allah wato kusance da su ba yanzu wanda ya kanta kawai ya gane annabi Muhammad sai da wannan an bari yara sau gari da karanta ai za su jima'i da Muhammadu kamar addinin mu da kama addinin Muhammadu sai ya goge wani yana abin kankare kankare wani ya goge kiɗe kankare da kuma kiɗe wato gari da zuwa karanta da ya zo duba gurin sai ga na abin da ya goge ya ci ya zama su ya dawo kuma ɗaya ya ƙaru sai kankare su wato gari da zuwa ya ga sun zama hudu sai ya kankare su wajirai da zuwa ya garin na masafa yake da yaran da da Allah da ya aiko annabi Musa idan ba da shi da kwadancan annabi Muhammad da zuwa a cikin asawara ba duk asawara za ta tashi da zama kwadancan annabi Muhammad gaba ɗayan da saboda haka shi ma da rijiyo da annabi yi magana kafirai duka hana shi suka ce karkaje idan ha zai shi suka ce in wani abu ya same ka ba ruwan mai duk abin da ya same ka ne da kwana ya tashi ya kwana da da zai kwana uku da rubin manzo Allah manzo Allah ya ba duniya kwana uku da binne manzo Allah ya dai kawai da ya ce da dole yayi mursal ma na bari yace aka ba mu da ya wala gudu ana ga Muhammad ba ku ka dauda da ka ce kai na na kai kariya yace ya labarin Muhammad da Salman yace in nace yana nan nayi kariya in nace ya rubuci ne ya koma nake maza a ni bawa ne kuma da gari magana gun ba abu ne mulki da shiga garin da bai manya mutane masu gani ya ga masa haka ya shigo da shi gari ya kalli alimin abin da ya an zan an zan muhammadan ina da a gida ba ne mai ai wala kun da Allah jama'a wani babu karkar da wannan ka ce kai muhammadu da na ji kai da wala ka da alimin abin da amma kai kai ne alimin abin da ya ana alimin abin da sai labarin manzo Allah zuwa ga Allah ya rasa shi da akwai wani riga da annabi karfe zai sa shi yaki ya wani dan hannu wata kama a baya amma hannun da irin a baya nan da ya kama hannu a to hannun da zai tuci in ya zo alwala ba za ta nazuwa ga ya alwala ba sai ya zare hannunsa ta kada ya alwala a wurin yaki an gaya mana yana daga cikin abubuwan da zai bari ina da rigar aka je aka ɗauko masa rigar aka kawo yake ciki shi ne da ko don bulala mai kala kaza mai kala kaza ne ko na kuma da ne hawo ina da ke aka yi wajen na fata a karbo ruwa ce da laifi shi da lalle ba ta kanin shi na nan da kaza ba yayi addu'a a fito ubangiji ga garanta ayyuka annabi Musa da gaskiya ya zo ba mu aljibin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu ga ayyuka annabi da gaskiya mu mun tara mutane mu hana su kimani saboda wani abu na duniya amma a duka na kawo kai na har gidan annabi ka gani a gidan annabi ga Allah kuma baka hada mu ba na zo baka hada mu ba ni da duka haka da kayan ka to Allah yana ce da masa ni na duba na musulunta da matar na kimani da kai yanzu kuma nan ƙara na kimani da kai na imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma Allah in ka ga su ba ta to ka rika da yadda Annabi Muhammad ya zuwa dinna ya ga ma da da kawai dauke da wuta ke ne ya wuta da iya da yadda inda Allah ya zuwa da yayi nan to ya Allah hada shi Annabi yanzu ya ga ma da sai mutu yanzu kaga mu'minan ahlul kitab wanda suka imani yawra irin wannan suna farin ciki inji Allah بما أنزل إليك الأمر لا تفكر مك أتى عليه محمد لموافقته ما عند الدنيا يدير الأمر لجهول ومن الله عذاب أما رجعتم كان تعرض دنجي أقول هذا كافرن تعرض دنجي ما ديو عليه محمد تعرض دنجي أنا كفر أبو داس كفر الله عذاب يا جبران كما سنا إن الله عذاب saboda gayyatar su annabi Muhammad بالمعادات دين غابات عن محمد صلى الله عليه وسلم من المشركين daga Allah masu doro wal yahudi yahudawa dan mun duba a cikin akwai manyan shiru mai musun ba da hu sajan sa ka zikir rahmani kamar in an ce ar-rahman a to ya kuma kaji Allah ɗaya ko ga Allah ga ar-rahman Allah biyu Ha. mun ce maka Allah ne dole da aiki ya kace a Allah ɗaya ko da kai ma ka ƙara ɗaya suka zama biyu ga Allah ga ar-rahman kaga mun yi musu kenan amma a da kasance ko duk abin da Qur'ani in ba labari bane sun musanta amma aka zama labari dalla dalla annabi wani ya kaza ya kaza ga dai da nasu arbuke annabi wani ya kaza ya ce take gaskiya ne to kul ga ya mu ga rasulullahi kaji inna ma umudu ya umartu ne shi ma wanda ila shi amna ka saukar ni an a'budu la sa'id ala wani bauta wala ukrata bi ba kan ne masa tarayya ilayya a rawu ga yin nake kira wale ma'a zuwa ga yin ne makoma da da shi وكذلك إذا وانا فقر والنفاء أن الله متفقد على القرآن حكما عربيا حكم في ديار الله عربي جاءكم به بين الناس ذاك الحكم لدي أن محمد تكار مدى أن محمد نے کہ مدد یہ حکم سبو کی سمائے کہ ابو بیوا دادی وکا کا ہے کہ تم کو یہ بات ابو کا جاری ہو جائے یعنی دور یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسا اللہ rana wani mutum suke wannan da ta anda da bai wuce sai yake akai kara wajen sarki ya buda ji wannan mutum bai wuce ga ya ne muhammadu ne annabi ne akai kara wajen zamana wannan ko saboda bai da gaja a ne wajen sarki ya buda wannan ja da aka buda ne annabi ne shari'a ne ji ba da maza dai ne yake so ba da yake ta shi wannan jira bai gamsu ba yanayin daga ƙara zuwa wajen darkin ya hudu shi ko bai hudu ya tsaya kai da fata yake ba za a je wajen darkin ya hudu ba sarki ne amma a zalimi sai dai a je wajen abubakar sai suka zo wajen abubakar to gaya masa gaji gaji abin da ya faru da kare mu amma ga yadda muka kai ƙara ga jira da annabi yayi amma wannan ya zira ce bai da ba sai a yi a yi a kan kira shi kawai yake ba wa kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ji abubakar yake da hukunci a rai da manzo Allah ya hukunta haka shi ne hukunci mutum yake mai dawa yake da bayan sai na Umar ya yi da Umar aka mai da masa labari yake san ba eh ba eh da la dalla ya tambaya wannan ya tambaya wannan lalle an yi ƙara a yi ƙara ga wannan annabi ne annabi ya yi shari'a ya annabi ya yi shari'a amma kai kana zo kun dawo jina da ku ɗaukun ƙara ne annabi ya yi shari'a zuri umar ɗan gidan ka ɗaji ne mutu wani shari'a ne shi ne za a yi dalili yanzu kana ba kai ga dai yana da dalili sai ki gida da gwada gwada da ya dan har makala ji ana sun hama daren cikin mayatinsa a zare ni yau da mu wannan mutum wanda yake mai jayi nan da ake kallon kamar shi ne musulmi kuma shi ne mai jabi ne da Annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam kare mata sai ka sai bai gudu ya gudu ya koma wajen Annabi shi ke wallahi umar ya tafi dan uwana wanda muka bai gada da shi ma ha ba dan guru ne da ni ba shi har ma ba biyo da ake da ji an biyo da ya ma gana ita ba dan gudu ne da ni ba ni ma da ya abun da dina wanda Allah ji da wala ran ki da wanda ya ko da gaskiya umar ba zai ga mutum ba kawai sai Allah ya faɗa aya fala wa rabbika la yu'minuna ta yaki muka zuwa da bayanan kuma la yadu ya wajen har da ni ma kabaida to kallu mutum duk wanda bai yadda hukunci annabi Muhammad kai wa musulmi bane ba musulmi bane wannan ne ba ta hawa mu lalle in ka zo son ra'ayin ai al-kufari da quraish shi ma ya da wani gari duk abin da suke kiran ka gare shi min millati la adini ba da ma za ka ba abin da yazo maka min ilimi na daga sani bi tauhid da kalmar Allah malakum Allah min wa min waliyin ba ka da mabudin dillamari wato daga Allah irin wannan da mu ake don mutumin da ya bar abin da aka aiko annabi da shi yake da Yahudawa ko da Nasara to Allah ya sako musu ba bai da mataimaki wala waki ko bai da wanda zai jirgi na'am ko lokaci da kada na kai sura sura
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لكم أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وإنه أم الكتاب وإما نرينك أخبار الذين يعلمون أو لتوفينك فإنما عليك البلاغ وعليك الحساب ولم يروا أننا تلك الأرض ننقضها بأطرافها والله يحكم لا معجما لحكمه وهو سميع الحساب نعم وهل مثل الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكذب كل الأرض وعسى يعلم الكافر لمن نقمته ويقول الذين كفروا لست مرتدا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب سورة إبراهيم عليه السلام مكية أربع وخمسون آية
Allah ya ce wala kad rabbana rasulan hakika mu aiko manzanni in kawai ka gaba ne da rasulullahi an ce manzanni su ɗari uku ne da goma sha uku wajen alahu alwajin wa zuriya mun za musu mataye da zuriya wato suna da ƴaƴaye su manzanni kuma suna da mataye wa an da mutum kai ma irin su ne ya rasulullahi wa ma ta rasulin bayyana kowane manzo an ya tuji adin kawo wata aya illa bi idnillah bi idnin Allah kullu adalin kitabun kowane gwargwaro dai yana da abin da aka rubuta masa wanda zai zama shine iyakar sa yambullahu Allah yana gogewa ma ya jawo abin da yaso wa yasajjir kuma yana tabbatarwa wanda umul kitabi wal kitabi na wurin Allah ko da adalin mutum ko kwanan mutum ne ya kare Allah yana gogewa yana kuma karawa kuma yana ragewa wala ya akil lahu nawzan la ja'a jaluha wannan tana magana akan kai ne kudin mai kyau da muduwa da zo kuma gari Allah ya saurara maka don ka tsira daga ko da yaji ko dan ka gyara abin da ka bada wannan Allah ba zai da wannan ba amma dai mutum haka in Allah ya gada ma ko ko annan zun kari Allah na kara maka kwana wata rana Azrail ya zo wajen Annabi Dawud suna magana suna magana kamar ya zo ziyara sai kallo wani mutum shi mutum ya dace maza ya bar gudun ya fi zuwa bunka da mutum ya je gida sai ya ɗauki sadaka mai yawa kai wai je sadaka ni ga wani mai bukatar sadaka zai ba shi da shi kenan sai wani mutum shi kuma irin ma'abuta iyali haka ba abinci sai ya kuka da irin dama yadda ake zo kenan in kawo da ba faran za ka yi wajen wani wani ba yanzu dama wajen ka kawai ba a kenan wanda ya zo nema a wurin Allah ba zai jin ba wani zai rika zagayawa ya zo nema a cikin falalar Allah wani zai ga murja wani ya ko mu hadu ba kana nan kuma nan ajiya ga lafiya ya yara to ba daga kan wannan ajiya da yake wani sai ya ji dadi sai ka ji dadi to in kana da ya mana jiji kan hawo kun da ne ba ka ko kuma da mai abai wani kage da kamar ka kundu da wannan ya ji duwa kan neman falala a wurin Allah sai game da wannan sai da wani abu ya faru sai murna ta kama da gida ne jama'a Allah muku gafara Allah kuma gafanan ka ya roƙa masa abu Allah ya ce an ba shi duka shi a zara ilu suna da suna tattauna a fara da annabi annabi dawo annabi dawo ya ce maza ka akalli mutum ina na ga ya bar gurin nan ya aka yi ta mutumin ka ya fita mutuwa na kalle ka fita mutuwa a wurin na kwana arba'iyar da dukiya ana na ana na da ra'ayi yaji ana yarda abun da annabi dawud yana dai jimamiya da da wannan mutum yana lissafawa an yi kwana kaza sauran kwana kaza an yi kwana kaza sauran kwana kaza har aka zo arba'in har da yayi har gai bai mutu ba annabi dawud da wani kila ko irin ka dan fata da kafin nan ne haka dan kwa kara kwana dai biyu ga ai ga nan da za a gane dai ba fa da misali ba kai kwanakin na gari haba haba abin da suka yi ni da cewa da kadara da duniya annabi da wurin azrail mu kai kai da ruwa wuce da ke zauren kwana arba'in da ya gina na yake zauren kwana arba'in zauren shekara arba'in eh da ai lokacin da ya fita a wannan gurin a nan gurin ka nan nan gurin da ya fita a nan ya je gidansa bai yi sadaka sai wanda aka yi sadaka ne ya masa addu'a yace Allah ya masa gafara kuma Allah ya masa neman kwana kuma duk addu'a bin da ya masa Allah ya karba yanzu Allah ya yafe masa duk abin da Allah Allah ya yafe masa kuma kowace shekara Allah ya jata kowace kwana daya da zai yi Allah ya jata kwana ɗaya shekara biyu ya ƙara shekara arba'in haka da mana nabi yawa ma ƙara sarki kudu shi ma shekara arba'in ana samun yi wani haka jikan da annabi dawud da ma'ai shi ma da shekara sittin zai yi daga cikin roƙon annabi adam shi ma ya zama cikin asabul anbiya na ibn kasir daga cikin roƙon annabi adamu aka ƙara dauru arba'in sai ya yi ɗari da an ba an ba shi cikin an bai ɗan sa sulemana hamsin da shi shi ya ga masa roƙa ƙara masa arba'in sai ya yi ɗari to Allah yana ƙara wanda ya so ga aya nan kuma an rubuta ka talaka ba in Allah ya ga dama sai ce a goge a rubuta ka tabi ke ma su nan bai ke mana dako ba nan kwanan ba a kan kayan wani ba har yanzu zai dan fara ne dan jira wuri a nan ana dan tattauna abin da wuce baya da an rubuta ga talaka Allah ya canza duk ana yin wannan wani kuma an ga dau ai an rubuta shi da kudi ne ba da Allah su guna ba duk da rahmaniya da ainihin na gara ma rahmaniyar ko eh sai a dawo talaka kuma har ma annabi ya fada da magana da doro yake daga cikin masu kudi akwai wanda yake naga aka ba shi abin da ya ga dama Allah ya masa abin da ya ga dama in yi kyau a masa mai kyau in yi muna a yi masa mummuna amma kun je yana nan ba zai ƙare ba ko ya ta samu ba zuwansa akwai wanda kuma aka ba shi kamar a sako ya je idan ciyar da mutane dan musu hidima shi kira an ba ka kaji ka dan daba mana sai ka aje ka nan yanka ɗaya biyu kana daba mana muna muna kana cin rage ka ba mu rage mu har mu lalaba mu kai wani akwai kirki akwai masu cin wannan duka manzara in sun daina rabawa za ta tsari da yana suka shiga ruwa su kuma su kuma za su iya karta kenan to shi ga yanzu za ga su aban ai in ba dare ne su kadar ba ma ba dare ne fawa kamar daren nisbu su aban shi ga malamai sukan so addu'o'i na musamman ke banda su a wannan daren nisbu su aban duk abin da za a yi bajin na shekara ana ake ta yi wani ko an rubuta shi da dan wata sai a goge a rubuta masa dan aljanna wani kuma ko an rubuta shi kana ga a dawo da shi mai arziki ko an rubuta shi mara lafiya a dawo da shi lafiya da duk abin da aka rubuta kawai ana yi sassan da a nan za a yi bajalin kimanin su sa daya wannan da ga da suka ma ga yadda za su zama wannan da ga da suke ga yadda za su zama wannan suna nan a yadda suke yawmullahu ma yasha wa yasbiru wanda umar kitabi to haka ake a wannan daren in dai lalle kadar ta zo sai a zartar da abin da aka rubuta a wannan daren sai a iska sai ta bada a wannan shekara to Allah da mu dace Allah yana tabbatarwa haka kuma a cikin maganganu da muke faɗa sai a raba su kashi uku kashi ɗaya magana mai kyau lada za a rubuta kashi ɗaya mummunan magana alhaji za a rubuta kashi ɗaya kuma ba yabo ba ba daga kamar da duka gaskiya akwai wata mata mai ce miya muka kawo wata jarmiya kaga da nan ba ta ko ba ba lada ba eh ba ba ta ko ba lada ba to irin wannan irin wannan duka ba za su ji lahira a rubuta ba duk jamgullah ba ta duka a goye amma wanda za a yi zabi ko a bai mutum lada da shi ko a ba da alaji shine yake zama kuma a kai su ilawar mabud wanda umar kitab to abin da yake kan kuma can ne za a ta za a ta yi kuma a ta rubuta to Allah da mu dace to kaga jama'a sai a ji tsoron Allah saboda wannan kai mu da a ji a rubuta shi yadda zai zama to ga nan dai to asalin da kenan na abin da Allah zai nufi azan wai ma in ma din na cikin da akwai rigamu nunin nunin tarbiya nunin ilmi tarbiya haka rigamu da a cikin malmazida in ma din na ga in muka nuna maka ya rasulullahi ba'ad alladhina idum kashi abin da muke musu alƙawari bihi da shi min al'azab na azaba fi ayati da tana raye wannan muna da iko ga inda Allah jawabi kadin ma'ruf in Allah ya gaji kenan aure da wafayan naka ko na matar da kai ya rasulullahi kamar da aliyu ya gaji na alar da kafiran nan na rido sa alƙawari bai na ma alaika albala kai abin da ke kanka iyarwa ya rasulullahi la alaika illa tabligh ba abin da ke kanka ke iyarwa wato ita ta samu wa alaina al-hisab amma hisabi na kan mun Allah idan faru ne an dawo wajen mu za mu yi sakamako wani jazi mu saka mu awala ya rau mutum wanda ba na gani anna na tallala muna zuwa kananan kudu muna rarrage a da kasu muna nufin Allah mu tsarazu nan kudu a mu rarrage da mu tauye ka min a daraji a rage da gebe wannan shine idan fata yi da Allah ya dinga yau annabi sai gari guda ma ya zo ya musulunta ko ina aka ga musulunta kewaye ba rakiya da annabi ne ya rike kafirai sun kewaye daga ba kuma kafirai suka koma ake musulmi musulmi sun kewaye wallahi ya kuma Allah ne yake hukunci ya kalbi ya cikin halittar su ma ya sa abin da yake so la ma ki ba mai bibiya kuma ya ce aka yi wannan abin ya yi daidai wannan da daidai ba ne hukumin yake hukuncin Allah babu wanda ya sa wawa sirrul lisati Allah mai gaggawa ne zabi wa karba kallon da muka wuri lalle wannan muke gabanin su ne ma kirki min al-umami na al-umumi ya biya yi wa annabawan su kama masa rubuce da suke mamaki su ne ya rasu da layi haka ake ce annaba eh aka kaka ga wasu wani lahi makar jami'a eh wannan wato sakamakon maki na su gabaci daya yana wurin Allah gaba yana wurin Allah ko kuma iyawa da kwarewa wajen satawa da duk wanne makar yana wurin Allah ya alamu shi Allah ya san ma ta kadu kullu nafsin abinda kowace rai take aikatawa ya gani fa idda hala hada za'a sai ta hana dawo aikin sakamako kowane aiki kai Allah zan kana aikin sai ta hana da sakamakon kalan wannan aikin sakamakon da ya dace da wannan wa da wal mazwan bin makaru kulluhu gabati kiyanda li'annahu domin cewa shi ya fi ya zo musu bihi da shi min azlahi urwatu inda ba zani ba wal ya lamar kafir daga nukabu ne zai sani liman uqwada kyakkyawan karfe na wane ne zai san karfe na godiya idar al'ajira a gidan ka zai san alam su ka barai sun da kyakkyawan karfe amin nabi sallallahu alaihi wasallam ko annabi wa tabi da gabata wa yaqulu alladhina kafaru kafarai suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lasta mursala kai ba manzo bane da manzo ne da ka zauna a kudu ko a siriya kulka ce mu da rasulullahi wa billahi idan bai nawa bai naku Allah ya aje zama dole sai da tsakanina ni da ku ala sirri akan gaskiya ta wa man inda hu ilmul kitab da mahanan littafi mu'minai ya kudu da nan hara kuka bi jira da kanin mu sarrafa Allah alazim Allah ya mana gafara Allah ya zaya gafara da kalmu da malamin Allah ba mu lafiya da mu lafiya mu ta mu da imani da bara da mu lafiya ya mu ce mu na cikin da kasar الوقت مولانا صلى الله عليه وسلم معلوم مولانا خير معلوم مولانا معجر يقول الله إليا الوقت مولانا صلى الله عليه وسلم وعدها بالأسباط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا من لا بد يا من الخير اهدنا الصراط المستقيم وصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره الذين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين